أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 26 ga watan rabi'u nisani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 12 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya wanda muke bin sharhin fatuhu rabbil bariya na doktor muhammad mansur hafizahullah ta'ala wannan kuma shine darasi na 43 a cikin wannan littafi a satin da ya gabata mun tattauna muna da cikin ainihin wato fasalin da yake magana akan shuruɗin imama ko akwai gabar da muka zo muka tattauna a kanta shine gabar wato sharaɗin limanci sai namiji mace ba ta limanci to a ƙarƙashin wannan matsala malai ce akwai mazhabobi guda uku game da sharaɗin limanci sai namiji limancin mace baya halatta mutulakan kamar yadda shi abul hasan ashadili ya ambata ina ganin mun karanta mazhabi na farko amma bari mu koma kansa dan gabar karatun ta tafi bai daya sai yake cewa amma al-mazhabul awwal amma mazhabi na farko fa huwa qaulul jumhur shine kaulin mafi yawan malamai kamar takaddama kamar yadda ya gabata wa huwa ishtiratu dhukura lil imama shine shardanta wato mazakanci lil imamati wajen limanci ma'ana sharadi ne liman ya zama namiji wa man'i imamati al mar'ati mutlaqan da kuma hana limancin mace a kowane irin hali sawa'un lil rijal aw lin nisa shine mutlaqan din ma'ana saki ba kaidi sawa'un maza za ta yi walimancin aulin nisa ko kuma mata ne yan uwanta wannan shine mazhabin farko so a wajen su sharadi ne duk wanda zai zama liman ya zama namiji mace ba ta yin limanci ga maza wato ga ainihin wato mata yan uwanta ballantana maza wa hujjatuhum hujjar wannan mazhabin na farko annal imama suka ce shi limanci niyabatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato na'ibanci ne da kuma wakilcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal a'imma da kuma manyan malamai ko manyan jagorori wato khalifofi min ba'dihi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani liman shine liman lokacin sauran khalifofin za a ga mutum eh, wato duk wanda ya zama khalifa kuma shi ke zama liman da haka sai ya zamana wato shi limanci a wajensu suka ce niyaba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma a'imma da suka zo bayansa wa min shartihim adh-dhukura shi ko daga sharadin wato wakiltar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran kalifofi shine sai ainihin wakilcin ya zama ga namiji wannan shine hujjarsu ina fatan gane hujjarsu shine shi limanci niyaba ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ajimma min ba'di da haka fala budda an yakuna al-imama lidh-dhukur faqat wal madhhab ath-thani madhhabi nabiyu huwa al-qawlu bi man'iha anta ummar rijal shine mazhabin da ya hana mace ta yi limanci amma ga maza mace babu damar ta yi wa maza limanci li'anna sunnatal mar'a domin ita sunnar mace fi salati a cikin sallah at-ta'khiru anir rijal jinkirtar da ita daga maza ma'ana daga cikin ainihin wato abinan wato sunnar ita mace a wajen sallah ma shine tana can sahun baya tana bayan maza to fala yajuzu la hatta qaddumu alaihim abada da haka ba zai taba halatta ba ta sha gaban su har abada a ce ita da aka ce ma mafi alkhairin sahun mata shine sahun karshe kuma a inda sahun maza ya kare daga nan ake dasa na mata ma'ana suna can bayan maza to ya aka yi za a ce ta yi tsallan baɗake ta zama ma ita ce gaban kowa duk har mazan suna suna bayanta wannan istadalla ibn rushd ala hadha bi hadithin wato ibn rushd ya kafa hujja akan haka da wani hadisi akhiruhunna haythu akharahunna Allah ku jinkirtar da su kamar yadda Allah ya jinkirtar da su ma'ana ku bai da su baya kamar yadda dama haka Allah ta'ala ya mai da su baya a sallah wanda yake wannan hadisin qala al-albani Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce la asala lahu marfu'a wannan hadisin bai da asali marfu'i innama huwa min kalami bil mas'ud magana ce ta abdullahi dan mas'ud ka koma ka duba as-silsilatu ad-da'ifa wal mawdu'a mujalladi na biyu shafi na 319 da haka babu wani hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a jinkirtar da su domin Allah ta'ala ya jinkirtar da su da haka sai zama istidlali da wannan hadisi ya ɓaci kenan domin babu wani dalili wato wannan hadithin la asala lahu marfu'a wa amma an-nisa'u fala haraja 'alayha fi imamatihinna 'ala hadha al-madhhab amma mata 'yan uwanta babu laifi akanta ta yi musulmanci a wannan mazhabin na biyu li'anna kunna domin su mutasawiyatun fil martabati daidai da su take a majan matsayi a martaba fi salata cikin sallah shi yasa suke ganin idan za ta yi limancin ma ba fitowa wanda za ta yi ba a tsakiyar su za ta shiga ta ja ta yi limancin da haka kenan kun fahimci wannan mazhabin sun tafi akan cewa babu dama ko halaccin mace ta yi wa maza limanci amma za ta iya yi wa mata limanci an fahimci wannan wa min adillatil qawlayn anna imamatul mar'ati lirrijal wato daga cikin dalilan waɗannan maganganu guda biyu cewa ba za ta yi maza ba amma za ta iya yi mata to dalilan wannan aqwal guda biyu ko wannan zantuka guda biyu anna imamatul mar'a lirrijal wato imamatul anna imamatul mar'ati lirrijal wato limancin mace ga maza lam tunqal an sadr al-awwal ba a ruwaito shi ba a ainihin wato الصدر الأول wato a zamani na magabata na farko allazina hum khairul qurun waɗanda su ne mafi alkhairin karni ba a samu ba cikin sahabbai an taɓa samun wata mace ta yi limanci wa maza walau kana ja'izan sawaban da kwa ya halatta kuma daidai ne lanukila zalika anhum radiyallahu anhum to da an samo hakan daga gare su Allah ya kara musu yarda an fahimta da haka ba a samu ba cikin magabata cikin sahabbai suna jagoranta ko suna shugabantar da mace a matsayin limami wa aqwa adillatahum wato mafi karfin dalilinsu dalilinsu mafi karfi ma rawahu abu dawud shine hadisin da imamu abu dawud ya ruwaito an abdurrahman bin khallad daga abdurrahman bin khallad an ummi waraqah daga ummi waraka binti abdullahi bin al-harith radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yazuruha fi baitiha wannan ummu waraka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarce ta a gidanta wa ja'ala laha mu'azzinan yu'azzinu laha kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata mai kiran sallah da in lokacin sallah yayi zai dinga yi mata kiran sallah wa amaraha an ta umma ahla dariha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata umarnin ta dinga yin limanci ga mutanen gidanta ala abdurrahman Abdurrahman bin Khallad yake cewa fara fa ana ra'aitu mu'azzinaha shaykhan kabira yace ni kaina na ga ladanin nata mai mata kiran sallah wani tsoho ne kuma ya tsufa ya manyanta wannan hadisin hasan ne akhrajahu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 592 haka Ibn Khuzaimah hadisi na 1676 haka Al-Baihaqi fi Sughra hadisi na 589 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود sannan Sheikh Albani ya inganta hadisin a cikin sunan Abi Dawud hadisi na 592 wa fi Irwa'il Galil haka a cikin Irwa'ul Galil wato na 493 amma hadithu Jabir amma hadithin Jabir marfu'a wanda shi ma aka ruwaito shi aka ce marfu'i ne la taqumman namra'atun rajulan hadisin da yake cewa kada mace ta yi limanci ga namiji wala a arabiyyun muhajira haka kada a arabi dan ƙauye ya yi limanci ga wanda ya yi hijira ma'ana wanda ya dawo birni kenan wala fajirun mu'mina kada kuma ainihin wato fajiri ya yi limanci ga mumini to wannan hadisin da'ifi ne kuma munkar a sarajar ibn majah hadisi na ainihin wato dubu dubu goma da tamanin da ɗaya alhafiz ya faɗa wato ibn hajar a cikin bulugul maram shafi na ɗari da arba'in da biyar ya ce isnaduhu wahin wannan hadisin bai inganta ba cewa la ta ummannan ra'atun rajulan wala arabiyyun muhajiran wala fajirun mu'mina fala yasluhu lihtijaj lihtijaj bihi da haka ba zai yi a kafa hujja da shi bane annahu munkarun da'if domin hadisi ne munkar kuma da'ifi kaga kenan dalilin dai wannan mazhabin na biyu na cewa ba za ta yi wa maza limanci ba saboda ba ruwaito ba daga magabata dai kenan amma za ta iya wa mata ƴan uwanta limanci saboda hadisin ummu waraka an fahimci wannan mazhabin to wal mazhabu thalith sai mazhabi na uku su wannan mazhabin alƙaunu bi jawazi imamatiha mutlaqan su wannan mazhabin sun tafi akan halaccin limancin mace ga maza da mata duka haka za a iya samun mace ta yi wa maza limanci ta yi wa mata dama wannan kaga maza ba ta biyu mata ce za ta yi amma har da mazan duk za ta yi shine mutlaqan wa huwa qaulun sha malai ce wannan kauli ne wanda yake sha lam yaqul bihi illa tsabari wa abu thawr a cikin malamai babu wanda yake da wannan ra'ayin babu wanda ya faɗi cewa mace za ta iya yi wa hammaza limanci daga ababari sai abu faun an fahimta arrajihu to cikin wannan mazahib guda uku ta farko da mata ana mace limanci kwata kwata ga maza ko daga mata ta biyu ta ce banda maza amma za ta iya wa mata yan uwanta maza haba ta uku ta ce duk za ta iya musu da mazan da matan arrajihu بالنظر إلى الأدلة المتقدمة sai Dr. Muhammad Mansur yake cewa zance wanda yake rinjayayyen zance bin nazari idan an yi duba ilal adillatil mutaqaddima zuwa ga dalilan da suka gabata yazharu rujhanu alqawli tsani wato rinjayen ƙauli na biyu mazhaba ta biyu kenan yana bayyana wa huwa jawazu imamatiha shine halaccin limancinta linnisa'i amma ga mata yan uwanta li hadisi ummi waraqa saboda hadisin ummi waraqa wa huwa fi martabatin lihtijaj kuma hadisin ya kai mataki da matsayin da za a iya yin hujja da shi wallahu a'lam a koma cikin nailul awqar mujalladi na uku shafi na 164 za a ga abinda shaukani ya faɗa akan haka kaga wannan shine rinjayayyen kauli cewa mace za ta iya wa mata yan uwanta limanci amma ba za ta iya wa maza ba kuma za ta yi za ta shiga tsakiyar su ne ko to wannan shine kauli rajihi a cikin maganganun قال المصنف الخامس sai sharafin limanci na biyar albulug balaga bala ta siho imamatu ghairil balig limancin wanda bai balaga ba baya inganta fil fardi a cikin sallar farilla illa li mithlihi sai ga waɗanda basu balaga ba irin sa an fahimta idan akwai yan yara waɗanda basu balaga ba irin sa to zai iya shiga ya musu limanci amma yazo ya kalli mutane waɗanda suke baligai kuma ya zama shine limamin su to shine malam yake ta baya halatta baya inganta hadha al-hukmu mabaniyun to wannan hukuncin na cewa yaro ba zai iya yi wa baya inganta in bai balaga ba yi limanci to ko akwai wani dalili da aka dogara da shi akan haka to sai malam yace hadha al-hukm wannan hukuncin na cewa yaro daga cikin shar'an limanci banda yaro wanda bai balaga ba yace wannan hukuncin mabaniyun ala adami jawazi salatul muftari wato an gina shi ne akan rashin halaccin sallar mai farilla kalfal mutanaffil a bayan mai nafila inda malikiya a wajen malikiya zalika abin da yasa haka anna ghairal baligi wanda bai balaga ba laisa mukhataban bi fardiyati sala ba da shi ake magana ban ana magana farillancin sallah ba da yaro ake magana ba duk lokacin da kaji ana magana akan wajabcin sallah to akan baligi ake ba akan yaro ba dan haka shi ba ta wajaba akan sa ba kenan duk sallar da yaro yake yin ka fahimci wannan shi nafila yake to ka kuma su a malikiya mai nafila baya bin mai farilla ko aka san haka ko mai farilla ya bi mai nafila duk da cewa mun tattauna akan wannan matsala a baya ko eh yake cewa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salasati an dauke alqalami daga kan mutum uku ma'ana mala'iku ba sa rubuta musu laifi in sun aikata anin na'im hatta ya saiki anin na'im wato an ɗauke alƙalami daga mai bacci hatta ya saiki da har sai ya farka wa anin sagir da kuma ƙaramin yaro hatta ya kabura har sai ya girma wa anil majnun da kuma mahaukaci hatta ya aƙila har sai ya yi hankali au yufika ko ya warke wannan hadisin sahihi ne a karajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na shida hadisi na ɗari da kuma ɗari da ɗaya da kuma ɗari da arba'in da hudu haka Imam Abu Dawud a hadisi na dubu hudu da ɗari uku da casa'in da takwas haka Imam Nasa'i mujalladinsa na shida shafi na ɗari da hamsin da shida haka Ibn Majah hadisi na dubu biyu da da arba'in da ɗaya Ibn Hibban shi ma hadisi na ɗari da arba'in da biyu haka alhakin mujalladi na biyu shafi na ɗari a shafi na hamsin da tara bi sanadin sahihin ba gairul baligi mutaɗawwi'un fiha don haka duk wanda bai balaga ba to shi na fila yake yi a cikin sallar farilla ma'ana in yana sallar farilla to shi fa ba farilla yake ba don ba ta wajen ba kansa taɗawwi yake na fila yake wala ya juzu indahum su a wajen malikiya baya halatta an ya ummal muftaridu ya limanci mai yin farilla tunda shi ba farilla yake ba nafila yake wa satati hadhihi almas'ala ko da yake wannan mas'ala game da mai farilla yafi mai nafila ko mai nafila yafi mai farilla bayanin ta zai zo mufassalan dalla dalla insha Allah in Allah ya yarda nan gaba wa amma imamatu ghairul balig amma limancin wanda bai balaga ba fil fardi a cikin sallar farilla faqad sabatat min ghairi wajibin ya tabbata ta fuskoki da dama bi taqaririn nabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yaro wanda bai balaga ba zai iya yin limanci wa bi amrihi da kuma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yaro zai iya yin limanci wanda bai balaga ba fa an amri fa an amri bin salama radiyallahu an arwato daga amri bin salama Allah ya kara masa yadda kale ce lamma kamil waqa'atu ahlal fathi badara kull qaumin bi islamihim yayin lokacin da aka yi ainihin wato waqa'atu ahlal fathi wato aka yi fatuhu makka lokacin da wato waqa'a yakin fatuhu makka wato ya kasance badara kull qaumin bi islamihim sai kowanne mutane suka yi gaggawa wajen shigar su musulunci ana kowace kabila da kowanne aka dinga gaggawar shiga musulunci wa badara abi qaumi babana in ji amru bin salama shi salama din ya ce mahaifina shi ya riga ƙaumi mutane na ko ƙabilata bi islamihim shi- ya riga su shiga musulunci falamma kadima lokacin da ya ka- ya zo garinmu wato ya dawo gida shi mahaifin amru bin salama قال سيتي جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا yace na zo muku na rantse da Allah daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya faqala sai ya ce wa mutanen sa sallu salata kaza hina kaza sai musu bayanin sallah yace ku sallaci sallah kaza a daidai lokaci kaza wa sallu salata kaza fi hini kaza sallah kaza kuma ku yi ta lokaci kaza fa idza hadaratis salatu idan lokacin sallah yayi falyu'adhdhin ahadukum ɗaya daga cikin ku yayi muku liman yayi muku kiran sallah waliya ummakum aktsarukum qur'anan wanda ya fi ku haddar alqur'ani ya fi ku haddar wato alqur'ani ya muku limanci fa nazaru to yanzu ga shi ainihin wato salama ya zo musu da labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sharadin ko kuma ka'idan limanci shine wanda ya fi karatun alqur'ani shi zai yi wa mutane limanci dan haka fa nazaru sai suka duba falam yakun ahadun aksara ƙur'anan minni ba wanda ya fi ni hadda alƙur'ani ma'ana ba wanda ya fi shi haddace wasu surori ko wasu ayoyi a cikin alƙur'ani babu wanda ya kai shi kuma gashi an ce a ƙaddamar a gabatar da wanda ya fi hadda alƙur'ani da haka da suka duba sai suka ga amru bin salima shine ya fi su hadda alƙur'ani lima kuntu atalaqqa min ar-rukban yace saboda abinda na kasance ina karba ina koya daga ar-rukban ayari ko fatake yan kasuwa da suke zuwa wucewa to a wajen su ina dan ji dan haka a nan na rirrike wasu abubuwa ina dan koya a wajen su da haka sai zama lokacin da aka zo da musulunci ni na iya wasu abubuwa da dama faqaddamuni baina aidihim sai suka gabatar da ni in shiga gaban su wa anabnu 60 aw 70 sinin ina dan shekara shida ko shekara bakwai kaga maganar balaga ma bata taso ba yana ɗan shekara shida ka kaddara ɗan shekara shida yanzu ɗan aji nawa kenan to in an ɗauka shekara sa bakwai ma ɗan aji ɗaya ne kenan yana firamari wan an fahimta yana firamari wan aka aka aka gabatar da shi ya zama limamin unguwarsu ko limamin garinsu to kaga da wannan hadisin sai malamai suke ganin ba sharadi bane liman sai bali so kaji kanikanci suka yi su can waɗanda suka ce ba zai ba suka ce ai shi ba mukallafi bane tunda ba mukallafi bane shi sallar da yake ba farilla ba ce nafila ce in ko nafila ce to su kuma masu bin sa farilla suke to kaga babu haɗi tsakanin sallarsa da tasu shi yana nafila su suna farilla amma kamar yadda muka sha tattauna in iya wannan ce hujja ya kaga mu ba mu da iskali tunda mun sha karanta cewa ya halatta mai farilla ya mai nafila ga hadisin mu'az ga kaza ga kaza da sauransu ina fatan gane to sannan bayan ba wani dalili suka kawo ba wannan shine azancin da suka yi to amma kuma ga hadisin amru bin salima shi kuma yana dan yaro bai fi shekara shida ba ko bakwai aka kaddamar da shi a matsayin lima ashe kaga limanci ba shekaru ake kallo ba inda ake kallon shekaru sai inda kamar yadda ta mata hadisi sai inda aka samu limamai sun cika da abin da ake so an samu duk kowa mahaddaci ne kowa masanin sunna ne kowa kaza ne to in ana so a dan fifita wani dan ya zamanto dai an gabatar da wani to shine wani lokaci sai a duba shekaru ko wannan hadisin na Amr bin Salima Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na ainihin wato a ɗari dubu hudu da ɗari uku da biyu. Asadis wato sharaɗi na shida al'aƙalu hankali. Fala ta sehu imamatul majnun limancin mahaukaci baya inganta, wala sakaran ko wanda ya bugu yana cikin maye. Li'anna salatahuma saboda sallar waɗannan guda biyun da mahaukaci da wanda ke cikin maye gairu sahihati ba ingantacciya ba ce fi nafsiha ita a karan kanta sallar to tunda ita karan kanta sallar bata inganta ba to kaga bata yi ba da haka duk wanda ya bi shi ba kaga sallar sa bata yi ba domin sallar bata inganta ba qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqrabu salata kar ku kusanci sallah wa antum sukara kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa wannan kaga ayar kafin ma a saukar da haramcin shan giyar gaba daya an hana mutum ya zo sallah cikin wannan yanayi za kaga wannan shi ba wani ja'in ja babu limanci a babu sallah ga wanda ya bi mahaukaci sallah ko ya bi ainihin wato wanda ke cikin maye sallah asabi'u sai kuma sharadi na bakwai cikin sharadan limanci al-hurriya yanci wa hiya shartun ita ma yanci din sharadi ne fil jumu'a a cikin sallar juma'a la tasihu imamatul abdi sallar bawa ba ta inganta fi salatul juma'a ce a sallar juma'a inda malikiya wal hanabila amma a wajen malikiya da kuma mazhabin hanabila wa zalika hujjatu annaha la tajibu alaihi sallar juma'a ba wajibi bace akan bawa indahum su a wajen su to kaga shi ma in aka bi shi an bu wanda ba bata wajaba ba kansa an bi shi sallah wa qala abu hanifa wa shafi'i amma imamu abu hanifa da imamu wato imamu shafi'i su kam sun ce ya juzu ya halatta an ya kuna al'abdu imaman fiha bawa zai iya zama liman a sallar juma'a ya yi huduba in dai akwai karatu yana da ahaliya ya hau mumbari ya huduba ya ja mutane sallar juma'a dan shi bawa ne wannan ba zai hana shi haka ba in ji imamu shafi'i da imamu abu hanifa amma gairul juma'a wannan game da sallar juma'a su kansu malikiyar da hanabila din sun ce iya juma'a ne kenan zai iya zama limamin kamsu salawat salloli guda biyar bawa zai iya limancin juma'a ce dama aka samu sabani da malikiya da hanabila suka ce ba zai je sallar juma'a ba domin ba taujaba ba kansa abu hanifa da imamu shafi suka ce ya halatta ya zama liman a sallar juma'a amma gairul juma'a amma sallar da ba ta juma'a ba fal jumhuru mafi yawan malamai ala annaha tasihu imamatul abd sun tafi akan ingancin limancin bawa wa qad salla kathiru min as-sahaba domin da yawa daga cikin sahabbai sun yi sallah wa tabi'ina da tabi'ai khalfal abid a bayan bayi wal mawali da barori da yawa sahabbai sun bi bayi sallah sun bi barori sallah kama qaddama abu dharrin بالربزة عبدا حبشيا فصلى بهم كما يند أبو ذر الغفاري رضي الله عنه wani guri da ake kiransa rabiza ko wani kauye da ake kiransa rabiza a wannan lokacin ya gabatar da wani bawa fa habashe fa sallabi ne musu sallah Abu Zar al-Ghifari ya gabatar da bawa fa habashe yayi musu sallah kuma suka bi shi وعن أبي سعيد عن كربونك أبي سعيد مولى أبي أسيد قال يتي تزوجت وأنا عبد مملوك yace na yi aure lokacin ni bawa ne da ake mallaka ta fada'autu unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sai na gayyaci wasu mutane cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fihim abu dhar daga cikin wa'anda na gayyata akwai abu dharrin wa abu mas'udin wa abu huzaifa fa uqimatis sala sai aka tada iqamar sallah fa taqaddama abu dharr sai abu dharr ya shiga gaba zai ja sallah fa qala abu mas'ud sai abu mas'ud ya ce wara'ak waiwaya ka ga bayanka fal tafata ila ashabi sai ya waiwayo wajen sahabbansa fa qala kadhalika yace kamar haka ma'ana wara'ak danyo baya fal tafata sai ya waiwayo ila ashabi zuwa ga sahabbansa wato mutanen da suke tare kenan fa qala kadhalika yace kamar haka qala na'am sai yace eh qala yace fa qaddamuni sai suka gabatar da ni fa sallaitu bihim ne musu salla wa ana abdun mamlukun alhalin ni bawa ne wanda aka mallake ni kafum راجع هذه الآثار كما ذاك جوادنا الآثار في مصنف بن أبي شيبة أباب إمامة العبد mujalladi na biyu shafi na ɗari da ashirin da biyu zuwa ɗari da ashirin da uku wa kharaja abdurrazzaq fi musallafi haka al-imam abdurrazzaq ya fitar a cikin musannaf dinsa qala yace wa sallabun wa sallabun mas'ud to mun tsallake abin nan ko to waja'a min hadisi hisham bin urwa an abi sannan ya zo a hadisin hisham bin urwa wanda ya ji daga babansa ko ya rawaito daga babansa anna zakwan aba amr zakwan wanda ake masa alkunya da abu amr wa kana abdan li aisha bawa ne ga nana aisha tazawwaja annabi sallallahu alaihi wasallam wato wa kana abdan li aisha bawan nana aisha ne zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataqathu an duburin minha sai ta ‘yantar da shi amma bayan ta bar duniya ma'ana ta ce shi bawa ne mudabbar bawa mudabbar shi ne wanda mai gidansa ya ce zai samu ‘yanci bayan mai gidan ya mutu a kane ya komo ya kara'u lahafi ramadan wannan bawan zakwan ya kasance ya komo yana yin kiyamun laili yana tsayawa ya kara'u laha yana yi mata karatu fi ramadan a cikin watan ramadan ma'ana yana jan yana yin sallah tana binsa ina fata an gane wannan hadisin ka koma cikin muwatta wato darul kitab al-arabi wato shafi na 107 za ka ga wannan akhar din wa akhraja abdur razzaq fi musannafi haka al-imam abdur razzaq a cikin musannaf dinsa ya ce wa salla ibn mas'ud wa huzaifa wa abu zar wa ra'a abi sa'id al-mawla abi usayd wa huwa abd abdullahi dan mas'ud huzaifa abu zar al-ghifari duk waɗannan manyan sahabbai sun yi sallah a bayan abi usaid shi kuma abi usaid din nan maula bararren bawa ne na abi usaid wato abi sa'id kai bawa ne wanda ake kira abi sa'id maula wanda bararren bawa ne na abi usaid wa huwa abdu kuma suka bi shi sallah alhalin yana bawa wannan shi ma koma cikin al-musannaf li abdur razzaq mujalladi na 1 shafi na 122 zuwa 123 wa mimma yadullu ala sihhati imamati daga abin da ke nuni akan wato ingancin limancin bawa hadithu abi mas'ud radiyallahu anhu shine hadithan abi mas'ud Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam nabi sallallahu alaihi wa sallam qala yace ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala wanda ya fi haddar littafin Allah shi zai yi wa mutane limanci. A babin limanci wanda ya fi haddar littafin Allah shi ne yake zama liman. in kanu sawa'an idan duk waɗanda za su yi sallar daidai suke a wajen hadda alkur'ani duk alarammomi ne a gurin misali. Shi ne sai aka ce fa'a'alamuhum bis sunnah sai kuma a sake dubawa a ga wane ne a cikinsu ya fi sanin sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan in an samu cewa duk alaran momi ne a gurin amma kuma ga wani banda alaran mancin kuma ya fi kowa sanin sunnar annabi a gurin sallallahu alaihi wasallam to shine liman domin shi ya hada abubuwa guda biyu ga haddan littafin Allah ga sanin sunna to sai ya zama liman fa'in kanu sawa'an idan kuma sun kasance daidai ma'ana dukkansu masha Allah sun masanan littafin Allah ne kuma masana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqdamuhum hijratan to wanda ya riga hijira sai a gabatar da wanda ya riga hijira a wancan lokacin kenan a wata ruwaya kuma sai aka ce wanda ya riga musulunci fa aqdamuhum silman wanda ya riga musulunta fa in kanu sawa'an in an duba an zau duk hijiran ma a rana ɗaya suka yi wanda kaga da wahala shine mai ishmawi ya dinga kawo ya ce to a duba wanda ya fi kyau a duba wanda ya fi kyawawan kaya a duba wai lalle dai sai an samu iyaka kawo su wajen abubuwa wajen guda nawa a duba wanda ya fi kaza in daidai ne duk kowa yana da shi to a duba wanda ya fi kaza a duba wanda ya fi kaza a duba wanda ya fi kaza haka ya ce dai dole dai kaga sai an dan samu wanda ya tsara wani ya zamanto wanda zai jagoranci mutane a sallah saboda girma da mahimmancin sallah ya zama shi ya fi kowa tantance ya ja sallah a gurin na fata gane dan ba a yi wa sallah ta girgire a tura makaho kamar yadda ba karanta kaga wani aka ce ja sallah ba gari ba ya ce a shi ba zai ja labarin da muka bayar wancan karatu ko aka ce to ai kai kake jan azhar da la'asar ya ce ai ita ma dan ya san ba a karatu to kaga dole mutane su dinga tantance waye zai zama musu lima a sallolin boye za ga kowa yana azar gaban ya zama lima kuma duk wanda aka ce bismillah shiga ne saboda wannan Allah ne kada ya san karatun bebe ya shiga shuru ake yi me yake karanta a daidai yake karatun fatiha tana zuwa daidai yaya Allah ba alam kaga limanci yana da matukar muhimmancin da ya kamata mutane su san wanda zai jagorance su sallah fayin kanu sawa'an idan duk ɗaya suke fa akbaruhum sinna to sai a ga wanda ya fi su girman shekaru ai ba zai yi ba ci don rana ɗaya aka haife su sai a duba wa ya fi girman shekaru ga dai duk kowa hafizin alkur'ani ne kowa masanin sunna ne kowa tare suka yi hijira kuma gashi sallah ta kama ra'ayi kuma so ake a gabatar da wanda ya fi kowa to sai a duba wa ya girma wani ana duba sai a ga wannan ya ya fi su shekaru to shine liman wa afdaluhum wara'a sannan kuma wanda ya fi su tsantseni an fahimta shine wa afdaluhum wara'a wanda ya fi su tsantseni in aka duba sai a ga wannan gaskiya ya fi tsantseni yana taka tsantsan sosai bai cika rubtawa cikin al'amuran wato rayuwa wanda zai kai ga cin haram ko kuma shubha ko wani abu mai kama da haka ba yana da tsantseni fa ammama wa lam yukhaffif kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai umumi bai yi taksisi ba ma'ana sai ya saki hukuncin da fadinsa bai iyakance shi ba ko kuma bai keɓance ba kawai ce aka yi fa aqra'uhum li kitabillah idan ya zamanto aqra'uhum li kitabillah shine yaron cikin su zai limanci ko ba zai ba sai idan ya zama da duk hafizai ne a gurin ga kuma manyansa kila hada iyayensa a gurin amma shine a alamuhum bis sunna kuma yaro ne bai balaga ba shi ya hada hadda alkurani kuma ya fi kowa sanin sunna a gurin hadda manyan da suka girme shi ya fi sanin sunna waye liman na fata gani shi sa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai bai bai kebancewa game waye an fahimta fa ammama wa lam yukhassis wannan hadisin muslim ya rawaito shi hadisi na 290 qala ibn qudama ibn qudama al-maqdis yace wa zalika anna ar-riqqa haqqun sabata alayhi falam yamna sihhata imamati suka ce wato a to ai maganar ba ta yaro muke ba ma ko maganar bawa muke eh maganar bawa muke ba maganar yaro ba to kaga kenan idan ya zama wanda ya fi sanin littafin Allah bawa ne to kaga shi za a gabatar ya zama liman idan ya zamanto shi ya fi sanin sunna bayan littafin Allah shi za a gabatar ya zama liman idan duk gaba ɗaya manhaddata alkur'ani ne masana sunna ne amma ya girbi kowa shi kuma gashi bawa ne wannan kasancewarsa bawa ba zai kwace masa matsayinsa na liman ba shi ne zai zama liman an fahimta shi ne sa ibnu qudama ya ce wa zalika abinda ya sa haka annar rikka haƙƙun lallai arrik bauta haƙƙun wani haƙƙi ne sabata alaihi da ya tabbata kansa falam yamna sai hata imamati amma fa ba zai hana ingancin limancin sa ba an yadda bawa ne akwai wani nauyi da haƙƙi ke kansa da yake kansa na bauta ga mai gidansa da yake mallakarsa amma fa wannan bai hana ingancin limancin yayi ba kaddain suka ce kamar bashi ne an fahimta wali annahu min ahlil adhan lirrijal ya'ti sala alal kamal fa kana lahu an ya ummahum kal hur wali annahu domin cewa shi min ahlil adhan lirrijal yana daga cikin ahlil adhan wato ma'abota yin kiran sallah lirrijal ga maza yan uwansa ya'ti sala kuma yazo sallah alal kamal cikin kamala fa kana lahu an ya ummahum to shi ma yana da damar ya limance su kan hurri kamar ɗa haka ba bambanci in ya zo da kamala to zai iya jan mutane ya musu limanci kamar yadda ɗa wanda ba bawa ba shi ma yake yin limanci in je ibnu kudama a cikin littafin sa al-maghuri mujalladi na uku shafi na 27 asamin yanzu kenan mun ji kenan limancin bawa ya halatta ko? hadda juma? hadda juma ko? asamin na takwas assalamatu min alfiski daga cikin sharaɗin liman ya zama kubutacce daga fasikanci baya shan giya baya zina baya fata baya gulma baya ƙarya assalamatu min alfiski bil jariha wai kubutacce daga fasikanci irin na gabbai shine aljariha wato wato na gabobi kamar shan giya haka kamar zina kamar luwadi kamar sata fala tasihu imamatu zani wa sharibil khamr sai ce limancin mazinaci da mashayin giya baya inganta an rafa abun naja alhijawi alhambali alfasir abun naja alhijawi alhambali ya yi ta'arifin wane ne fasiki ma'ana ya yi definition din wato ya yi define din fasiki wane ne fasiki faƙala sai ce alfasiku man ata kabiratan aw dawama ala sagiratin shi fasiki ba wani bane face wanda ata kabiratan yake aikata manya-manyan laifuka yake yin kaba'ira aw ko kuma baya yin manya amma dawama ala sagiratin yana dimantar kanana-kanana baya manyan laifuka amma akwai wasu kananan laifuka da ya lazumce su kullum yana yi baya denawa kawai ya dimance su to wannan shi ake nufi da ake kira da fasiki in ji abul naja alhijawi ka duba al'ikina mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da biyar wa hadha huwa alfasiqu bil jariha wa huwa akhaffu min alfisqi bil i'tiqad yace wannan shine fasiki bil jariha wato fasikanci na gabbai na gaba wa huwa akhaffu shi wannan fasikin ya dan fi sassauci min al-fisqi sama da fasikanci bil i'tiqad wanda ya shafi aqida fasikancin da ya shafi kuduri ya shafi aqida ba na aiki da ake yi da gabobi ba na kudurcewa to wannan fasikin ya fi muni amma shi wannan wanda da gabobi aqidarsa mai kyau ce amma gabobinsa dai ba sa kiyayewa baya iya kiyaye gabobinsa yana sata ko yana zina ko yana shan giya da sauransu to wannan shine ainihin wato a kafo min alfasiki bil i'tiqad wa qad zahaba jumhuru ahli al-ilm mafi yawan malamai sun tafi wa minhum daga cikin su al-hanafiyya wa shafi'iyya da mazhabin hanafiyya da mazhabin shafi'iyya sun tafi ila sihhati salah zuwa ga ingancin sallah khalfal fasiki a bayan fasiki al-asi lillah mai saban Allah subhanahu wa ta'ala غير غير المتلبس ببدعة مكفرة amma banda wanda ya cakudu da bid'ar da take kafirta mutum illa an ta'a illa anna taqaddumahu lil imamati indahum makruhun sai dai gabatar da fasiki mai saban Allah a matsayin liman a wajen wannan mazhaba ta Hanafiya da Shafi'iyya suka ce makaruhi amma suka ce duk wanda ya bi fasiki mai saban Allah in dai ba wanda yake yin bid'a da kuma irin wannan bid'a malamai sun ce tana kafirta mai yin ta ba to suka ce ya inganta abin shi sallah kawai dai makaruhi ne a gabatar da shi ya zama liman ka koma al-mabsut mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da ɗaya da kuma al-libab fi sharhil kitab mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da shida ka kuma duba al-hidaya mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da shida za a ga wannan bayanin. wa hadha huwa al-mu'tamadu inda al-malikiyya kuma wannan ita ce madogara a wajen mazhaban malikiyya anna imamata al-fasiq bil jariha sahiha cewa limancin fasiki na gabobi ba na kuduri ba ba na zuci ba ba fasiki na akida ba a fasiki na gabobi su ma malikiya sun tafi akan bin limancinsa sahiyatun ya inganta kazzani suka ce kamar mutumin da an san mazinaci ne yana zina wa sharibil khamr da mutumin da an san yana shan giya amma watsai a lokacin watsai yake ba bai sha komai ba a cikin hankalinsa sai ya ja sallah sai ka zo ka bi shi sallah sallah ka tayi wal aqi liwalidayhi da wanda yake saba wa iyayensa baya wa iyayensa biyayya yana bata musu amma sai kuma ka zo ka tara shi ne a gaba yake sallah ko a masallaci yana sallah kuma ka zo zaka zaka zaka fi sallah in ka bi shi sallah sallah ka tayi wa nahwi zalika da makamancin haka malam ya ta'allaq fisquhu bis salah matukar fasikancin sa bai da alaka da ita sallah din ka an ya qasida al-kibra bi taqaddumihi imaman kaman ya nufi girman kai da gabatar da shi da aka yi a matsayin liman yana ganin ai dole ma a gabatar da shi to waye yi sa waye yi cancanta waye ma in ma ba shi ai dole ma shi ya ma cancanta kawai duk a gurin ya san kawai biya ma bu kowa dacewa ya abin da haka yana jin girman kai da wannan limancin to shi kuma girman kan kaga yana da alaka tun da wajen gabatar da shi a matsayin liman girman kan ya shiga to yanzu girman kan da yayi yana da alaka da sallah aw yakhillu bi rukunin min arkanis salah ko kuma yana gurgunta wani rukuni daga cikin rukunan sallah baya iya yin wani rukuni cikin rukunan sallah aw shartin min shuruɗiha ko baya yin wani sharaɗi daga cikin sharaɗan da sai an cika su sallah take inganta aw sunnatin min sunaniha ko kuma baya yin yana wato wata sunna cikin sunnoninta ta ita sallah din to a irin wannan lokacin ne ba za a bi shi sallah ba ina ba ta gane shi za suka ce ka'idar da malamai suka faɗa duk mutumin da shi shi kaɗai in yi sallah ta yi to in ta yi in ka bi shi kai mata ka ta yi ina ba ta gane duk mutumin da shi kaɗai in yi sallah sallah ta ta yi eh ta yi to duk wanda ya bi shi sallah shi ma sallah ta ta yi ka duba mawahibul jalil mujalladi na biyu shafi na casa'in da biyu wa ma ba da ha a sharhul kabir da kuma sharhul kabir mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da bakwai a kuma duba hashiyatu da soki mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da bakwai wa zakara khalil ibn ishaq wa zakara khalil ibn ishaq fi muktasari alqawla bi butlan salati khalf al-fasik ko da yake al-Khalil ibn Ishaq a cikin muktasar dinsa ne muktasar al-Khalil shi a cikin muktasar ya tafi akan cewa sallah wato ya tafi akan bacin sallah a bayan fasiki ka duba muktasar mujalladi na ɗaya shafi na arba'in wa hunaka aqwalun ukhra yace akwai wasu maganganun na malamai daban fil mazhab a cikin mazhabar في هذه المسألة أتكون ونن مسألة ذكرها الحطاب الرعيني في مواهب الجليل أتكون ونن واتو مواهب الجليل مجلد نبي شابنا تسعين دا بيوزوا تسعين دا بيار قال الإمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي الله يمسر ما وكذلك أكره إمامة الفاسق حكما إنا كرها تليما فاسق والمظهر البدع da kuma wanda yake bayyanar da bid'a ba koyi ta yake ba bid'a ta ta bayyanar da ita yake yana tallanta wa man salla khalfa wahidin minhum wanda yayi salla a bayan ɗaya daga cikin su ajiza atku salatu sallata ta yi wa lam takun alaihi i'ada kuma ba sai ya sake ba idza aqama sala in dai shi wannan ya tsaye da sallar yanda ya kamata shi limam kenan ba sai ya sake ba amma dai ina imamu shafi ya ce ina karanta ina kin a ce mutum ya bi fasiki sallah ko kuma wanda yake bayyana da bid'a sallah wannan magana ka koma cikin littafin Imam Shafi'i al-Um mujalladi na 1 shafi na 295 wa amma al-Hanabila amma mazhabun Hanabila faqad zahabu fil mu'tamadi indahum sun tafi akan kaulin da yafi zama madogara a wajen su ila adami sihhati imamatul fasik sun tafi akan rashin ingancin limancin fasik sawa'un kana fisquhu bi fi'lin aw i'tiqad suka ce duk ba bambanci duk ɗaya ne fasikancin sa na aiki ne da gabobi ko kuma fasikanci ne irin na akida na kuduri da zuci illa fi salati juma'atin suka ce sai dai banda sallar juma'a aw idin ko sallar idi ta'azzara an an tusallaya khalfa ghairi wanda ba zai yiwu ba an tusallaya a sallaci waɗannan sallolin khalfa gairihi a bayan waninsa fa inda zalika ya zama sallar juma'a ba wanda zai iya hawa ya ya hawo mun bari ya hudu ba ya sallace shi sallar idi ba wanda zai ko kuma shine shugaba shugaba ne dan haka shi ke a sallar a masallacin shi yake sallar juma'a kuma sannan shi yake sallar idi to yanzu kaga a wannan lokacin ba yanda mutum zai yi kuma ba za ka ki zuwa sallar idi ba saboda shi liman ba za ka ki zuwa sallar juma'a ba wannan ba uzuri bane to a wannan a irin wannan in ji mazhabin hanabila suka ce fa inda zalika tasihu imamatu to a irin wannan yanayin limancin sa yayi ya inganta wala tajibu al-i'adatu alayhi li tilka salat kuma ba wajibi bane sai ka sake wannan sallah in ka bi shi amma in ba da wannan uzurin ba su hanabila suna ganin bai halatta ba abu fasiki sallah ko da fasikancin na gabbai ne ba fasikanci na zuci na akida ba ka duba dalilin talib mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da kuma laikina mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da biyar adillatul qa'ilina bi sihhati salati khalfal fasik to sai kuma magana akan dalilai na waɗanda suka ce sallar fasiki ta inganta yin sallah a bayan fasiki ta inganta wannan gabar mun zo daidai an ce lokaci yayi sai mu tashi akan za mu ji dalilan waɗanda suka ce sallah a bayan fasiki ta yi za mu ji dalilan su kuma za mu ji dalilan waɗanda suka ce bace ba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.